لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد درسينا قوم شابير إن شاء الله تعالى أكرة للتافن اختصار علوم الحديث نا الحافظ ابن كثير رحمه الله وأن درسي نقوم شابير زام تاشي النوع السابع لا النوع الرابع نوعي نهود يومنا شابير جمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبود آيات دري هدود أربعين دهدو دي دي دا ترى غوتن شابيو ميلادية دبود دا إشرين دبيو بالك النوع الرابع نوعي نهود النوع الرابع نوع نوعي نهدو daga cikin anwa'u ulumul hadith yace al-musnad al-musnad daima nuno fatha da gwamnati tsakanin al-musnad da al-musnidu idan ka ce al-musnid daima nunul kasra shine al-muhaddith alladhi yusnidu al-hadith wanda zai koro hadisin shi da isnadi sai a ce mai al-musnidu ma'ana alladhi yusnidu al-hadith an fahimta shi yasa za wani lokaci a ce ash-shaykh al-muhaddith a ce al-musnid an fahimta yawwa wanda yake rawaito hadisan shi da isnadin shi amma idan aka ce al-musnad to yanzu wani abu ne na daban shi kuma al-musnadu din wanda zamu karanta a nan ya sha bamban da al-musnad da suka yi gabata gare mu a baya al-musnad ababin ta'alif wato ababin rubutu wallafa littattafai shine littafin da aka rubuta wanda ake kawo hadisan sahabi a wuri ɗaya a yin babanta ba har muka yi maganar musnadul imami ahmad da musnadul bazza an fahimci wannan kina a babin rubuta littafai da aka ce musnad shi ne malami ya zo ya ka hadisan sahabbai ya jera misali ya wara da al'asharatul mubashirun bil janna ya ce hadisan abubakar sai ya ta kawo hadisan daga reshin abubakar baya yin babi-babi kawai zubo hadisan yake da masu maganar fikihu da masu maganar aƙida tsalki mu'amala ɗabi'u kyaukyawa duk sai ya kawo sai zo ya ce hadisan umar sai ya kawo hadisan usman sai ya kawo hadisan aliyu sai ya kawo an fahimci wannan an fahimci wannan sau bari mu ɗauki misali daga cikin albasani buga ko za ku iya kawo guda biyar misali ya haya na yi sunan musnad biyu allazi zakartu wane ne allazi zakartu musnadul imami ahmad musnadu man musnadul bazza aha da wanne kuma musnadu abu dawud at-tayalisi da wanne kuma musnadu abi ya'la da wanne kuma musnadu abd ibn humayd misali a to wannan su ne almasanid almasanid kenan to amma nan a cikin anwa'u ulumil hadith akwai abin da suke ce ma al-musnadu kuma shine malam zai bayani anan yace qala al-hakim al-imam abu abdullahi al-hakim yana cewa huwa idan ka ce hadisi musnad mattasala isnadu shine hadisin da isnadin shi ya sadu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam habibu komin ya ce mattasala isnaduhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisin da isnadin shi ya sadu zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam wannan shi ne ta'arifin al-imam al-hakim in kun lura da kyau a wannan ta'arifi na al-hakim al-musnad sharadi biyu gare shi sharadi da warko shine mai ittisalus sanad sai hadisi ya zamanto isnadin shi ya sadu a lokacin sai a ce mai mai ake fara zancen cewa musnad ne kinan kaga duk wanda a cikin isnadin akwai tsinkewa akwai haduwa ba a kiran shi mai bai shiga cikin al-musnad al-mu'allaq bai shiga al-mursal bai shiga al-mu'dal al-munqati al-mudallas al-mursal al-khafi duk ba su shiga ciki wannan sharaɗi na farko ke ga sannan na biyu ila rasulillah alayhi salatu wassalam hakim yace ba a ce ma hadisi musnad sun ya zamanto isnadin ya sadu na ɗaya kenan kuma zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam dama hadisai in aka rawaito su mataki uku ne gare su ko iri uku ne ko dai hadisi a rawaito shi da isnadi ya ƙare zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam sai a ce mai mai marfu wannan duk malam zai bayani akai al-marfu al-maktub al-mawquf duk zai bayani akai a cikin nau'u as-sadisu an-nau'u as-sabi' zai zo magana kan su kenan in hadisi ya tsaya ga annabi alayhi salatu wassalam sai a ce marfu'un tamam ko kuma ya zamanto bai kai ga annabi ba ga sahabi sai a ce mai mawquf ko kuma daga tabi'i ya tsaya ko abin da ya kasa sai a ce maktur to ku lura sai hakim ya ce hadithi na zama musnad a wani lokaci in isnadin shi ya sadu kuma zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam kenan in isnadin bai sadu ba ba a kira shi musnad in isnadin kuma ya sadu amma ya tsaya ga sahabi ba musnad bane ko ya tsaya ga tabi'i ba musnad bane ko ya yi kasa ga tabi'ai tabi'ut tabi'in da sauransu ba musnad bane sharadin biyu ne a wajen alhaki an fahimci wannan yawa to wannan shine abinda alhakim ya faɗa game da almusnad wa qala al-khatib al-khatib al-baghdadi ya faɗa a littafin shi al-kifaya yace huwa mattasala ila muntahahu shi ne hadisin da isnadin shi ya sadu zuwa ƙarshen shi kenan shi sharaɗi nawa yasa shi kawai sharaɗi guda ne a wajen shi ba zai kira hadisi musnad ba sai in ya zama to isnadin shi ya sadu kenan wanda isnadin shi bai sadu ba baya shiga ciki to amma wajen karewa ga annabi ya kare ko sahabi ko tabi'i oho shi yasa yace mai ila muntahaw muntahaw ai shine karshen isnadi karshen isnadi yana iya zama annabi ne alayhi salatu wassalam yana iya zama mai sahabi ne yana iya zama mai tabi'i ne ko kasada tabi'ai to kenan kaga bambancin maganar hakim da maganar khatib a ina ne yake me bambancin bangaron su guda biyu wuri guda ne suke mai suke da bambanci shi ne shi alhakim ya yarda da cewa ba ja a ce ma hadisi musnad ba sai isnadin ya sa alhatibu ma ya yarda da wannan amma shi alhakim ya ce sai in ya zamanto ga annabi ya tsaya a rai salatu salam shi kuma alhatibu ha ya ce a zuwa ƙarshe kawai ko annabi ko ƙasa da shi sahabi ko tabi'i ko tabi'ut tabi'i da an fahimci bambancin kenan bambancin wurin almuntaha shi ya akwai bambanci tsakanin maganar hakim da maganar alhatib shi alhakim ya ce ila rasulillah alayhi salatu wassalam muka ce to tunda ya ce zuwa ga annabi duk wanda ba annabi ba yin isnadin ya tsaya gare shi ba a kira shi muslim kamar sahabi ko tabi'i ko kasar haka shi kuma khatib ya ce in dai isnadi ya sadu zuwa ga karshen shi karshen shi din yana iya zama annabi ne yana iya zama tabi'i ne yana iya zamantowa sahabi ne ko tabi'i ko ƙasa ga haka an fahimci bambancin wa haka ibn abdul barri shi kuma al-imam abu umar ibn abdul bar a littafin shi at-tamhid ya hakaito ya ambaci cewa abinda al-musnadu annahu al-marwiyu shine hadisin da aka rawaito an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah alaihi salatu wassalam tarabi da goge in daga sahabi aka rawaito ba musnad bane wajen ibnu abdul bar in daga tabi'i ne ba musnad bane a wajen ibnu abdul bar idan tabi'u tabi'i ne ba musnad bane sharadin daga annabi ne kawai alaihi salatu wassalam to in daga annabi ne alaihi salatu wassalam ibn abdulbar sai ce sawa'un kana muttasilan aw munqati'an isnadin ya sadu ko kuma ya yanke kaga su kuma dukkan su ya saba musu me bambancin tashi maganar da tasu shi maganar shi ya yadda da maganar hakim cewa idan ya tuke shi hadisin ya tsaya ga annabi ya ce iya gari ya yarda da wannan amma zancen cewa mattasala sanaduhu to nan ya saba musu shi a wajen shi isnadin kana muttasilan aw munqati'a sai ya ce fa hadhihi thalathatu aqwalin waɗannan sune maganganu guda uku da aka yi game da al-musnad to abu na farko kada ya dame ka cewa an yi sabani wannan maganar guda uku da malamai suka gayi ka san su ka fahimce su ka rike su da kyau don kowanne daga cikinsu za ka iya haɗuwa da shi a cikin littafi wanda duk yana kan magana ibn abdulbar ne ko yanzu kamar ibn abdulbar in ka ya ce haza hadithun musnadun to ka san yake ne in al-khatibul bagdadi kace ce musnad ka san yake ne in al-hakim ya ce musnad ka san yake ne haka mutanen da suka yadda da maganar kowanne daga cikin uku ɗin in ya zo yana magana kasan yake bi an fahimci wannan kaga yanzu nan ba muna magana cikin maganin wanne yi inganci ba wanda wani abu ne na daban sanin fa'idar sanin maganganu na malamai a cikin matsala akalla yana da fa'ida guda biyu na ɗaya in ka shi wani yagai wanda ba shi ne abin da kake a kai ba kasan cewa shi ma wata magana ce yake yi wadda magana ce ta malamai ba za ka mishin kari ba da wani lokaci rishin sanin magana yana sa ka yi mai ka yi inkari da annasu a da'u majahilu galibin da ne abin da ba su sani ba suna adawa da shi to kaga ko a babin fiƙiu malamai suka ce ba ka zama faƙihi hatta ta'arifar khilaf sai ka san sabanin mal za ka yi samun ala guda ɗaya ce akwai maganu arba'in a kanta to kai sai ka karanta guda kawai rak kuma ka tayar da duniya a kanta ka ce wallahi babu ita kadai ta an fahimci wannan to sai daga baya ka ga ashe akwai irin ta arba'in ko irin ta uku ko hudu ko biyar mai yiwa ma wanda ka sani shine ba mai karin ba duk wannan yana yiwa to wannan ita ce fa'ida ta horko ta sanin khilafin malamai fa'ida ta biyu idan ka zo kana mu'amala da maganganun malamai to kowane malami za ka mu'amalance shi gini kan abin da yake a kai gini kan ƙaulin da yake a kai an fahimci wannan to yanzu a cikin maganganun nan guda wacce ce magana mai ƙarfi ibnu hajar kun suna daga cikin malamai mu haƙiƙai musamman abin da ya shayi matsalolin ilimin hadithi da sauransu yana faɗa cikin annukat bayan ya kawo saɓanin malamai sai ce wallabi ya buharu yi amma abin da yake bayyana gare ni in ji shi ibn hajar bilistikra'i abinda ya bayyana gare nan na gina shi ne kan mai istikra mai istikra shi ne ka bibiyu maganganun da aka yi cikin matsalar ka ƙura bincike ka gaggamo maganganun wani ya ce kaza wani ya ce kaza duk ka karance su ka zauna ka yi dirasarsu wane mi ya ce wani yake ne wane mi ya ce nan wane da wane sun yi ittifaki nan wane da wane sun saba ma juna nan wane da wane sun dace nan wane da wane a nan sun haɗu a nan sun rabu wannan shi ake kira ne istiqra to daga ƙarshe sai ka tsamu ƙa'ida guda ko daga ƙarshe sai ka bada resulta sakamakon da ka samu na binciken to shine ibn hajar yace ya istiqra'i min kalami a'immatil hadith a cikin maganganu a cikin maganganu na manya-manyan malaman hadisi wa tasarrufihim da kuma kai da komo wasu a cikin maganganu jujjuyawarsu abinda ya bayyana annal musnada indahu abinda an musnad a wajen su malaman hadisi magana da ta yi dukkan maganganu ƙarfi shine ma adafahu man sami'a annabiyya wanda ya ji annabi alaihi salatu wassalam wa kenan sahabi wanda ya ji karatu daga annabi abinda ya jingina zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam wannan abin da ya jingina ma annabi an rawaito shi bi sanadin da isnadin da zahiruhu al-ittisal a zahiri ga kallon isnadin ya sadu babu tsinkewa a kai wanda wannan maganar ita ce abin da ibn hajar ya faɗa a cikin nukhba ya ce wal musnadu marfu'u sahabiyyin bi sanadin zahiruhu al-ittisal kuma ibn daqiq al-eid a cikin al-iqtirah filistila ita ce abinda ita ce abinda ya rinjayar da ita ita ce maganar da ya rinjayar da ita bari mu rubuta maganar ta shi ibn hajar sannan mu yi sharhinta kahin mu tsallaka in kuma darasin ya kare akan ta to sallallahu alhamdu wal minna abinda ibn hajar yake cewa المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال المسند المسند يتي مرفوع صحابي مرفوع صحابي بسند ظاهره ورجي صوت النكرة ظاهره الاتصال أرى كيف ورجي بسند ظاهره الاتصال وأنا تشي مجنر ابن حجر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ندايا مرفوع نبي صحابي نوكو بسند ظاهره الاتصال idan aka ce marfu'u sahabi hadisin da marfu'un ne kaga idan sahabi ya jingina ma sahabi baya shiga cikin wannan babi kamar yanzu abdullahi bin abbas ya jingina ma aliyu magana ba za a ce musnad ba ko ya jingina ma Umar bin Khattab magana wannan ba za a ce musnad ba dan ya ce marfu'u sahabiyyin hadisi ne wanda sahabi ya daga shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam kenan al-marfu shine mai ma udifa ila annabi ma udifa ila annabi alaihi salatu wassalam sannan da aka ce marfu'u sahabi ya zamanto mai غير التابعي با تابعي بني غير التابعي فمن بعده wanda ba tabi'i ba wanda ba sahabi ba in ya jingina magana in ya jingina magana magana ba za su zama to musnad ba kamar wa at-tabi'i ba za a ce marfu ba tabi'u at-tabi'i ba za a ce marfu'un ba haka atba'u har kasa har ka zo yau in ka jingina ma annabi magana ba za a ce mata musnada ba kenan dole sai ya zama to me sahabi ne ba wai tabi'i ba ko tabi'u tabi'i ne ko abin da ya kama da haka to shi kuma sanad ai hali biyu gare shi yana zaman towa ko mu ce guda uku yana zaman towa muttasil yana zaman towa munqati' yana iya zaman towa zahiruhu zahiruhu al-ittisal zahiruhu al-ittisal مع وجود علة قادحة wannan guda uku kenan isnadi yana zamantowa muttasil ya sabi ba wata illa a bayyane ko a boye muttasil an fahimta muttasil ya sabi ba wata illa a bayyane ɗaya kenan ba wata illa a boye babu ko ɗaya munkatsai kuma ya ga ce munkatsai nan abinda muke nuni da munkatsai shi ne da kawai sinadin bai sadu ba a farko ne ko tsakiya ko ƙarshe bai dai sadu ba to kaga shi kuma wannan galibi ya kunu mai zahiran galibi yana zamantowa zahiri ne a ba hafiyar ba to amma a nan in ka zo ka kalli isnadin kamar a zahiri isnadin ya sadu an fahimta yanzu bari mu bada misali yahya ibnu abi kasir al-yamami ya ga anas yana sallah tabi'i ne ya ga anas yana sallah amma bai taba riwaya daga anas ba an fahimta to amma in ka kalla menene tabi'iyun in yace an anas in baka san da cewa ba bai taba karatu ga anas ba mi zaka dauka zaka la a zahiri kamar isnadin ya sadu saboda tabi'i ne daga sahabi musamman inda a ce yahya ibn abi kathir al-yamami bai tadlisi inda a ce ha kai ƙara nitsewa amma da yazo yace an anas daga anas tabi'i ne ke riwaya daga sahabi kaga sanadin a zahiri kamar ya sadu an fahimta to shi ne ibn hajar yake cewa shi al-musnad marfu'un ne na sahabi wanda in ka kalli isnadin shi a zahiri ya sadu amma a haƙiƙanin al'amari akwai wata illa mai soke shi an fahimci wannan kamar yanzu misali Sheikh Muqbil ne yake da ahadithu mu'alla zahiruha sahiha hadisai ne wanda ya tattara wanda in ka kalle zahirinsu kamar sun inganta amma suna da wata illa a ɓoye suna da wata illa a ɓoye kenan in ya zamanto marfu'un ne marfu'un sahabiyin ne da isnadin da muttasil muka cire zahir muka ce muttasil bai zama al-musnad kuma shi al-musnad dole sai ya zamanto isnadin zahirin shi ne sahihi batinin shi akwai illa qadiha Allah sa na ga fahimta an gano wannan da kyau to wannan shine khulasar da zaka riki wanda musamman malamai mutaakhirun malamai da suka zo daga baya to akan wannan suke galibi a yau ma in kaji malamai sun ce al-hadithul musnad in suka zo ta'arifin shi sai su ce marfu'u sahabiyyin bi sanadin zahiruhu al-ittisal wannan shine al-muslim mu je gaba ko mu tsaya haka karatu ha akwai al-muttasil hmm bai ji ba mu je ko mu tsaya ها بجبا هي المتصل طيب يتي عن النوع الخامس نوعي نبيا daga cikin arwa ulumul hadith al muttasil hadithin da yake muttasil al-musnadu in muka so mu gai sunan shi da hausa wani suna ya kamata mu mai ha ya kamata a ce waɗannan mustalahat muna rinƙe musu suna da hausa wanda wannan zai iya taimakawa a wajen me a wajen fahimtar karatu wato al-musnad za mu iya ce mai da hausa hadisin da aka jingina jinginan nan hadisi an gane Allah shi daga baya an yi mahaushin baki mai jinginan nan hadisi an fahimci wannan hadisin da mai aka jingina zuwa ga annabi da isnadin da zahirin shi ya sadu shi ne ma'anar shi to al-muttasil ha al-muttasil daga al-ittisalu aka cire shi idan aka ce al-ittisal shine saduwa al-muttasil shine hadisin da ya sadu sadaddan hadisi kenan an fahimta mala ce wa yuqalu lahu aidan kuma ana ce mishi shi me al-muttasil ana ce mishi al-mawsul an fahimta ana ce mai al-mawsul ya samu suna nawa suna biyu suna na uku kamar yadda su ibn hajar suka gai a ƙasa za ku yasa ta'aliki ce ibn hajar yana cewa wa yuqalu lahu al-muttasil al-muttasil shine bayan mimun din asami hamza sannan ta'u sannan sadun sannan allam al-muttasil ha yace wa hiya ibaratu shafi'i fil ummi fi mawadi'a shine abinda shafi'i yake gai a cikin littafin shi al-umm fi mawadi'a a cikin waɗansu wurare an san littafin al'ummu ha? ba ka taba ganin shi ba kwanan bayar kuka yaran maktaba ba gan shi ba ko babu kanar da aka yi yaran maktaba ha? rubba malam tara aulam tantabi lahu ha? al'um littahi ne babba na al'imamu shafi'ai an fahimta to a cikin al'ummu wani lokaci in ya zo wajen al-muttasil sai ce al-muttasil ku lura mai yana ga malamai sukan bibi irin waɗannan ababi shi ne mai kusan irin abin da muka gayi a baya saboda abu guda ne amma yana da sunaye da yawa in kasan sunayen da yawa za ka fa'idanta karar da ka ji wani ya gayi ba wanda kake gayi kullum ba ka san da a daman malamai na gayin haka sannan shi ilimin nan na mustala ba a malamai da suka zo daga baya ba wasu ne suka kirkiro shi ba a maganganun magabata ne suke bibiya sai su ce magabata in sun ce kaza ga abin da suke nuyi wani in yace kaza ga abin da suke nuyi sai da abin ya zan ilimi mai zaman kanshi an fahimci wannan yawwa da haka duk waɗannan ababai da muke karanta yanzu a ilimin hadisi a mustalahul hadith a cikin ilimin takhrij kusan dukkan abinda magabata suka yi sai dai ƙara faɗaɗa bayani wani ya yi bayani a dunkule ya kuma ka zo ka faɗaɗa shi an fahimci wannan kina na ce mai almuttasil ko almausul ko kuma almuttasil aiban to shi almuttasil ma ce wa huwa yanfil irsala wal inqida yana kore samuwar irsal al'irsalu wato al'mursal ke yana kore samuwar irsalin hadisi a ce sakakken hadisi an saki hadisi yana kore wannan walin ƙifa da tsinkewa saboda mai da al'munƙafa da al'mursal dukkansu in ƙifa'i ne shi kuma mutasil ko al-mausul ko al-mutasil kishiyar tsinkewa ne an fahimta da haka yana kore irsali yana kore inqita'i yana kore mai kuma yana kore i'dali yana kore mai kuma ta'aliki a duk wani nau'i na inqita' al-muttasil yana kore shi sai ya ce wa yashmalu al-marfu'a ila an-nabiyyi wal mawqufa ala as-sahabi aw man dunahu to sai dai kuma waye shimaru shi al-muttasil ya kumshi al-marfu'a hadisin da aka daga zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam a kalmar marfu'u kana jin kalmar mai arrafu an ciro ta ne daga arrafu me arrafu daukaka to idan an jingina hadisi ga annabi alayhi salatu wassalam to kenan kaga me ya samu daukaka an daukaka shi zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam to da haka sai ya ce mai marfu'un an jingina shi ga annabi kenan mawquf kuma bai wuce ya isa ga annabi an dakatar da shi ga sahabi shine al-mawquf aw man dunahu ko wanda yake kasan sahabi kamar tabi'i kamar tabi'ut tabi'ina ko tabi'u atba'i atba'i tabi'ina zuwa abin da yayi kasa dai an fahimta wanda daga at-tabi'i zuwa abin da yayi kasa shi ake cewa mai al-maqtu tunda na annabi al-marfu'u ne na sahabi mawqufun na tabi'i ko wanda ya kasan tabi'i sai a ce me maqdu ya yanke wato yankakken hadisi ne bai samu ya kai ba ga annabi alaihi salatu wassalam an fahimci wannan to wannan shine al-muttasil tayyib shin zamu iya cewa muttasil hadisi ne sahihi ko ko hadisi ne da'ifi wannan tambayar za ta yi zuwa al-muttasil hadisi ne sahihi ko da'ifi yawa yanzu nan ana gaya maka menene muttasil ana maka definir din shi ne ana maka ta'rifin shi ne kwashin baki da fassara ake ma ba zancen inganci ko mara inganci ake ba saboda ittisali yana da alaka ne da mai isnadi shi kuma hadisi ba isnadi kawai ake kallo ba ana kallo hatta me hatta mata kana samun isnadin shi muttasil ne amma a samu me shuzuzi ko a samu illa wadda take qadiha an ganci wannan to wannan shine al-muttasil a takeice kenan bayyana ina ganin mu kwana anan saboda a darasi mai zuwa sai mu haɗe uku ɗin nan tare da almarfu'u da almaukufu da almaqtu' Allah ta'ala a'la wa a'lam